بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا زكريا بن عدي أليس كذلك هو كذلك أخبرنا فروة إيه؟ قال أخبرنا فروة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال hannat alkhashabatu haninan naqatil khaluj wannan katakon sai da ta yi nishi yayi kuka kaman taguwar da aka raba ta da danta قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن, عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه يصلي يخطب إلى جذع غير يخطب على جذع لأن العلا تفيد العلو أليس كذلك أما إلى تفيد الغاية ينا خطبة إن أكتشي كان kututture mana yana hawa kai shi ya tsaya kenan aka ce ila mana kusa da shi jambi mafhum wa yaktubu ilaihi iz kana almasjidu arishan a lokacin masallacin shigifa ne aka yi rumfa aka yi ba gini ba gini bane fa qala lahu rajulun min ashabihi sai wani cikin sahabbansa ya ce masa ala naj'alu laka rishan taqumu alaihi ya manzo Allah ba za mu yi maka arisha ta kuma alaihi ba al'arsh ana nufin kara gagarin mulki ko teburi ko duk wani abin da ya yi sama ana ce ma kuma arish ko al'arsh shigifa rufi faƙala lahu ala na ji'alu laka arishan ta kuma alaihi yarakan nasu yawmal juma'a ba za mu yi maka mimbari ba da za ka tsaya kan shi kan mimbari mutane na ganinka wattu sumi'u min hutubatika ka jiyar da su hutubarka kala na'am ya ce eh yana da kyau fasana alahu as-salasa darajat sai mishi wannan matakala guda uku matakai guda uku hunnan lawati alal mimbar suke kan mimbari falamma suni al-mimbaru da aka kera mimbarin ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكا أجيشي عند منظر الله أجيشي قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المنبر da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yau kan mimbari za a yi sai kama hanya zuwa mimbari dole ya wuce wannan kututture din ta bukata ko din فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق wannan katako ko kututtura ko turmin ko mai sai da ya ihu ya ihu har ya kikkece tsagi faraja ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama famasahahu biyadihi hatta sakana sai manzo Allah ya dawo wajen shi dauki hannunsa mai albarka ya shafa shi haka sai ya shuru ثم رجع إلى المنبر سألنا يقوم zuwa wajen mimbarin dai to meye amfanin ihun da yake nan ba nemi izinin shi ba kenan ba sanar da shi ba kenan ba faɗa masa ba kenan ko bai sani ba an tsallake shi to yanzu da aka dawo aka yi masa abin da hankalin shi ya kwanta dole ya yi izini ya yadda kenan qala fa kana idza salla salla ilaihi manzo Allah zai salla zai salla wurin kata mimbari din falamma hudima almasjidu akhadha zalika aljiz'a ubay ibn ka'b da aka ce ana gyaran masallaci ko ana ana sabanta ginin masallaci sai ubay ibn ka'b ya ga wannan abin sai ya dauka falam yazal indahu hatta baliya yana wajen shi har sai da ya tsufa wa akalatu al-aradatu wa 'ada rufatan al-arada dabbatul ardi kenan eh gara har gara ta canye shi ya rube ya lalace قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي, الود عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى لذ إلى لزق جذع manzo Allah lizki jiz'in abin da yake haɗe da kututturen yana kusa da shi haɗe da shi fa'atahu rajulun rumiyun sai wani mutum ya taho daga kasan rumawa ba rume ne faƙala sai ce asna'u laka mimbaran taktuba alaihi zan kera maka mimbari da za ka yi ta hawa kai kana kutuba fasana alahu mimbaran sai ya kera manzo Allah mimbari mimbari al-shay'ul murtafi ma'khudhu nabartu shay'a idza rafa'atuhu in ka hauka mimbari dole a ganka ko fasana alahu hadha al-mimbar hadha alladhi tarawna qala فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب لما الله صلى الله عليه وسلم يسعى ينا خطبة حن الجزء حنين الناقة إلى ولدها sai ku tutturan ya yi ƙara ya yi ihu ya yi gurnani kamar yadda taguwa take yin an raba ta da ɗanta fana zala ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa dammahu ilaihi fasakana sai manzon Allah ya sauko da darajar manzon Allah ya sauko wajen wannan abin ya kama shi ya rungume shi ko ya dora hannun shi akan shi sai ya shuru fa amara bihi an yufara wa yudfana sai ce a haka rami abin ne shi sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا قال اخبرنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا الصعق قال سمعت الحسن يقول لما أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل يسند ظهره إلى خشبة لما نزل الله صلى الله عليه وسلم يسو مدينة سينا يسند ظهره إلى خشبة سيجنجر سيدوغر كان ونكاتاكو ويحدث الناس سينا ممتاني حديث ينا مسو حديث ينا كرنتدسو ينا مسو وعزي فكثروا حوله yau wannan ya zo gobe wannan ya zo jibi wannan ya zo sai su mutane suka yawa daura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗanda ke nesa ba sa ganin manzon Allah ba za su ji abin da yake fada ba kenan fa arada annabi sallallahu alaihi wasallam an yusmi'ahum to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son na kusa ya ji na nesa ma ya ji to ya za a yi fa qala sai ce ubnuli shay'an artafi'u alaihi kaga al-minbar murtafi min nabartu shay'a idza rafa'atu sai ce ibnu li shay'an artafi'u alayhi ku gina min wani abu ku kera min wani abu da zan yi hau in sama ana gani na ta ko ina qalu kaifa ya nabiyallahi suka ce yaya ko ya manzon Allah kala arshun ka arshi Musa arshun ka arshi Musa falamma an banau lahu qala al-hasan da suka gina masa shi al-hasan yace hannat wallahi al-khashaba katakon sai da ta yi nishi ta yi gurnani katakon sai da ya yi nishi ya yi gurnani ya ihu قال الحسن سبحان الله حسن شي يا جي رزوا ما gashi mace سبحان الله هل تبتغى قلوب قوم سمعوا قال ابو محمد يعني هذا wannan maganar da alhassan ya fada ga karshen ta nan العرش المكان المرتفع من الخشب والعريش المكان الذي يستظل به والله أعلم قال الحسن يعني البصري الحسن البصري كنا babban tabi'i ne babban malami ne sai suka ce kala abu asimin abu asimin ya ce wa ƙaunul hasan yu'ayyidu ma zahabat ilaihi ma zahabtu ilaihi annal hanina ya ce abinda alhassan ya faɗa ya goyi bayan ra'ayina ni da na ce inna ma kana shauƙan ila zati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huznan ala firaqihi saboda malamai sai suka kari juna ilimi wasu suka ce ai wannan kututturen ko katakon ko membarin yayi ihu ne yayi gurnani yayi kuka saboda zikiri da yake ji ana yin kansa to wa'annan malamai ko suka ce a'a saboda zatin manzon Allah da ya rasa ya rasa zatin manzon Allah shi yasa yayi wannan abin da yayi la alama kanat tusma'u min adh-dhikri la alama kanat tasma'u min adh-dhikri abinda shi ya faɗa kenan ko eh me قال أخبرنا الحجاج ابن منهال قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن الجذع فاحتضنه فسكن قال لو لم أعتضنه لو لم أعتضنه لحن إلى يوم القيامة da manzo Allah ya zo ya rungume shi ya taba shi sai ce ba dan na zo na yi mishi wannan ba da ya zo na yana kuka har ranar tashin alkiyama ku tutture kenan ko katako ko icce ko menene ko mimbari ya san darajar jikin manzon Allah zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san darajar zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wani ra'ayi ne zai fi arja wanda suka ce a'a yayi kawazuci ya ji yanzu nana zikiri da ake kashe ga zai rasa yau shi yasa yayi wannan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi shi ma katakon ai yana zikiri ko ba yayi yana yi ko ba yayi to wayan su wannan malamai ko suka ce a'a rabuwa da zatin manzon Allah jikin manzon Allah shine ya dame shi eh to da me zaka karfafa wannan da manzon Allah ya zo ya rungume shi ya rarrashe shi sai ya me sai ya hakura saboda ya ga zatin ba za ka karbu da shi ba ke eh an fahimta to zatin ne ko zikirin zatin ne zatin ne eh shi ne suka ce katako ya rabu da zatin manzon Allah yana shauki yana sai je sadu da manzon Allah ina ga kai musulmi mu'mini min babu la'aula ko? to amma yanzu an shiga wani zamani da yake matsaloli suna da wahala ko za ka zargi mutum ko ba za ka zargi mutum ba matsaloli suna da wahala yanzu fa ba kaman da ba ne ba kaman da ba ne eh ka san matsala ɗaya wannan zamani da ake ciki babu abin da zai iya jayayya da kuɗi babu wani abin da zai iya ja da kuɗi inda akwai a faɗa akwai babu abin da zai ja da kuɗi duk abin da zai hadu da kuɗi sai a jefar da shiga kuɗi ana kallo ba haka ba ne ba shi yasa duk abin da za a yi sai an hada da kuɗi duk imanin mutum ka hada shi da kudi yanzu sai ka raba shi da imanin ka bar shi ka bar shi da kudi kowane ne sai waɗanda Allah ya kiyaye ya kare shi yasa suka ce babu abin da zai iya ja da kudi yanzu a duniyan nan duk inda kake to sai ka kawo mutum ka sa shi office Abuja ko ina za ka saka shi ko kasashen turai ka ce shi ne ambassador karkashin ofishin ga kuɗi mai yawa sai kawo da kai ya ce a a shi yana da tsantsi ne auna imanin ka gani eh? eh? da wahala ko? eh? kaɗan ne sun kai nawa sun kai guda nawa da fitinan duniya duk mace ce saboda mace a yi tashin hankali a yi yaƙi shekara kabila da kabila to sai suka zo mace da kuɗi su suka zama fitina a cikin rayuwa ta yanzu fitinar kuɗi ta fi komai fitina kowa kaɗe mai sai ka gato ina sai ka sai kuɗi ya raba shi da imani illa man rahima illa man rahima rabbuk wa qalilum ma ba haka bane ba gaji yana yana cewa ai sunna yana bin sunna a sunnan na kan gemu ne daga jeran wando duk aka shiga zancen kudi wallahi sai kana yi mutum karasa wallahi na kudi قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس مثلي بمثله misali ake kawo a ce mai gemu mai yiwu duk wata kungiya da ka sani wallahi tallahi kudi ake bauta ko ka sani ko ka sani sama abinda ake yi kenan sai dai kai a yaudare ka sai dai kai a yaudare ka kuma duk wanda ya saki rai haka da kudi aqidarsa kudi alkiblarsa kudi wallahi sai ya mutu talaka ga kudin amma talaka bukatarsa ba za ta biya ba har abada bukatarsa ba za ta biya ba har abada ehe قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حنت الخشبة التي كان يقوم عندها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت وأن دسرا قويم بايا منيني ها to shi ne malamai suka yi magana mai katako mimbari yana jin zafin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai baka da bege ka je ka sadu da manzon Allah baka baka jin zafin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balle manzo Allah ya baka daraja yace ayyul ayyu ayyu khalqillahi ajabu imanan suka ce mala'ika kaifa wa kaifa la wa kaifa la yu'minuna suna ganin komai da komai su ake aikowa ma fan nabiyuna me zai hana annabawa su imani da su ake gashi suna ganin abu karara ba haka bane ba to sai suka ce fa ashabuka yace me zai hana sahabbai na gani ina cikin su suna samun taimako suna samun karfin gwiwa to yaya kenan manzo Allah in ba mala'iku ba ba annaba ba ba sahabbai ba ai a hankalce tsarin su yayi daidai kenan ko don mala'iku sun fi kowa ko sai man annabawa ko sa'annan sai sahabban manzo Allah manzo Allah ya ce a'a saboda manzo Allah shi gaskiya yake fada ba yana goyon bayan ka koni bane to wanne ne haka yace wa'ansu al'ummata da za su zo daga baya ba su taba gani na ba ba su taba ji na ba amma su yi imani da ni su gaskata abin da na taho da shi su je su kashe kudi su yi visa su kashe kudi su je makka su je madina su je umra su je hajji suna allah allah su ga inda nake wa haka ce wa atyabul aishi lana fi taibata fi zilli maulana nabiyil musul ba ku haddace komai ba ku inna lillahi wa inna ilaihi bau karanta taimatul garra'i ba utir ya fa hamziya fa ishirin ne a dama kuna kafir da wanda ya karanta ishirin ne a balle ya karanta wa ibn ba ai sai an karatu an karanta komai ba ka baji wani ba da aka tambaye shi kun aje makamai ne kofar mazugal ne rozu to ya zamu yi ba a taba cewa bai iya ba ba a taba cewa ga kuskuren shi ba to sai mu je muna bata lokacin mu mun ce ayi muna an kasa ayi muna an kasa a yi muna kuma ba a taba cewa ga kuskuren shi ko bai iya ba dodon mai za mu yi ta jayayya da tashin hankali aka shigar da wannan da fada aka shigar da wannan abadan abadan ba a shigar abu da karfi da fada da zubini ne da mene an yi fada din har an gaji ko ai an ga inda matsalar ta saya da aka zo a cikin nutsuwa a cikin ruwan sanyi ina matsala ta kai tana ta tafiya tana tafiya eh ya ce ai su su sun gaji ɗarika ne su gidansu sai ka nuna mishi yafi wallahi tallahi waɗanda suka je wajen tambar yabo ɗin wanda suke ce yara lauyoyin 'yan tijjaniya ɗin nan wallahi ɗaya a cikinsu ni na faɗa masu tijjaniya jauhara guda goma sha ɗaya ake daga baya ka kama da shi goma sha biyu ce wallahi bai taba ji ba amma su ne 'yan tijjaniya lokacin da lokacin da na daina tsarika ba a haife shi ba da bakin shi ce wallahi bai taba sanin jauhara goma sha ɗaya ba ce gaba ne aka mai da shi goma sha biyu bai taba ji ba yaudara ake yi a ito an kara bida a kan bida abinda ke kawo rashin zaman lafiya kenan kai wajenka ne bida ba haka ba ne ba wanda kake faɗa mishi haka ɗin shi wajensa daidai kenan za ku zauna lafiya kullum sai a yi ta me sai a yi ta rigima ba za a fahimci juna ba har abada ba za a fahimci juna ba sai a hankali sai a hankali sai an nuna ma mutane ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai an yi ilimin so ko ka karanta ka yi karatu sai an koya maka yadda za ka isar da sako ba sai an koya maka yadda za ka isar da sako ba ma maulidi ba ma fada da masu maulidi muna karantarwa biyu ke tun 1981 har zuwa duka zo zo kai in lokacin maulidi ya kai wallahi ɗan tsarika ke zuwa ɗalibai na ne ba ɗan tsarikan da yake fada da ni ce to malam wallahi mun yi nisa don Allah ka bari ni da iyayena mun yi nisa abinda nake so ka nuna min abinda zan je karanta maulidi an gayyace ni waje kaza ya tsallako suwa a'a ba ya zallan kowa to sai ce je kai sahihi muslim ka je ka karanta hadisin jassasa ko je ka ka dauki hadisi kaza je ka wallahi da safe zai zo makaranta malam Allah ya saka da alkhairi mata tsofaffi a cikin gida aka saka kasa kasai ana daukan wa'azin da nake yi to da ba a koya musu abin da zai ba abin da aka koya musu shine kuma kuke cewa karsi in manan sahmin ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha ba za ka raba mutum da abu sai ka ba shi wanda ya fi wannan ko kama makamancin wannan to shi kenan a hankali a hankali aka zo yanzu wajen maulidi sai ga a kawo hadisai ana karantawa a kawo hadisai ana karanta wannan ya karanta kaza wallahi tallahi da safe mu yazo same ni ce wallahi malam jiya na yi wurin maulidi yanzu an gayyace ni waje kaza an gayyace ni waje kaza ya zan yi je ka ga ga da manzo Allah sallallahu alaihi ga taska ta manzo Allah wacce zaka yi ta yi har ka gama zaka yi ta karanta hadisan hadisan manzo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka rayu shekara 100 sai dai sai dai ka mutu ka bar saura sai dai ka mutu ka bar saura shikenan ka ce mishi ya daina yin wa'ancan a'a baka fada mishi ba da ka nuna mishi abin da yafi ya je yayi shi ma ya ga yafi shi da kanshi ya ga yafi da mutanen unguwa to shikenan sai ka ce mishi ya daina wancan sai ka ce mishi ga abin da zai ta yi da kanshi zai nemi abin da zai ta yi yadda ake yi ke yadda ake yi ke قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد yace yana tsayawa ranar juma'a ce jingina bayansa mai albarka zuwa wani kututture da aka kafa a masallaci fa yahtubun nasa yayi ma mutane khutuba فجاءه رومي sai wani barume ya zo masa faƙala sai ce ala asna'u laka shay'an taqulu alaihi wa ka'annaka qa'imun me zai hana nayi maka na kera maka abinda zaka jingina da shi ko ka zauna kan shi amma kowa yana ganin ka kamar tsaye kake daga nesa za a hango ka fasana alahu minbaran lahu darajatani wa yaqudu ala thalitha sai je kera masa minbari mai matakai guda uku ya taka ya hau ya taka na uku shi zauna kai falamma qa'ada nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ala zalika al-minbar da manzon Allah ya je zauna ya hau minbarin ya zauna khara al-jiz'u ka khawari thawri hatta tajja al-masjid hazanan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da wannan katakon minbarin sai da wannan katakon yayi ihu har sai da masallaci ya girgiza kowa ya tausaya فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر sai manzo Allah ya sauko ilaihi zuwa ga shi mai wannan kututturen wannan katakon faltazamahu ya rungume shi kama shi wa huwa yaquru yana ihu yana kara yana gurnani falamma iltazamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sakana iltazamahu sakanat iltazamahu kuma sakanat eh larabcin yaje eh sakana kenan ko eh sakana thumma qala ama wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantsi da sarkin daren muhammadu ke hannunsa laulam altazimhu lama zala hakaza hatta yawmal qiyama wallahi ba dan na taba shi ba na jawo shi a jika ba da haka zai ta yi har ranar tashin alkiyama husnan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa dufina kaga yace husnan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yana goyon bayan wannan ra'ayi kenan da haka yake istinbati fa da haka ake istinbati sai an bibbi masaloli ciki za a sassamu abinda zai baka dama ka goyi bayan ra'ayin da kake faɗa wannan kuma sai ya bibito daga nan ake zuwa ana aunawa sai a rinjayar da abinda za a rinjayar istinbati ke ko eh yana zaune ne a ce in ya zauna kan karshen ana ganin shi abinda yake nufi kenan ana a'a yana tsaye ne kasa amma da aka yi membarin ai yana tsaye ne in lokaci ya kai zai hau ya zauna ya kumu yana yana tsayuwa yake wai kana son kai istinbati cewa hutubar juma'a zaune ake yi an hau membarin zama ake yi in an yi kira sallah kuma sai a tashi ba haka ba ne ba inan zauna an yi kira sallah sai a yi mai yan ka yi kutuba ta farko ta biyu sai a yi mai in an zauna kuma sai a yi mai sai a tashi yadda ka'idar take tafiya ke eh ba na jinka babu ma ukrima bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi barakati ta'amihi yanzu an gama da cewa kata ko kututture mimbari ko wane ne yayi jimami da bakin ciki da rashin jin dadi na rabuwa da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai kuma aka zo aka ce babin da ke bayanin abinda Allah ya girmama manzon Allah da sa albarka a cikin fi barakati ta'amihi me yasa bai ce barkati ta'am bai ce ta'amihi in aka ce at-ta'am abinci amma aka ce ta'amihi abincin wa to zamu gani abincin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko ya aka yi zaman manzon Allah ko kuwa abinci ne na wane ne da wane ne insha Allah za mu bincika ciki mu gani ya me ya kawo a danganta abincin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi kuma jabir ne zai ce ma matarsa ki dafa ma manzon Allah abinci abincin wane ne na jabir eh yau za mu gani eh ya ce ki dafa masa za mu gani إن شاء الله قال أخبرنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن عبد الواحد ابن أيمن المكي حدثنا عبد الرحمن ابن محمد أو ابن محمد ابن ابن محمد كنا in ba ka ce abdurrahmani shi ne ibni muhammadi abdurrahmani ibn muhammadi ba zai tafi rahmani ibn muhammadi ba zai tafi ba ko to amma nan da ya ce ibn sa'ad al-muharibi an abdulwahid ibni aimana sai ka ce abdulwahid ibni aimana abdi ibni المكي أنا به قال قلت لجابر بن عبد الله na faɗa ma jabiru ɗan abdullahi me na ce masa na ce haddisni bi hadisin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama سميته منه أرويه عنك kai bani kai min wani hadisi da ka jiyo daga manzon Allah ni kuma je ina rawaito shi daga gare ka in ce Jabiru ne ya faɗa min abin alfahari ne wajen su ina da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Jabiru ne ya faɗa min fa qala Jabiru sai Jabiru ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawmal khandaq nahfiruhu yace mun kasance tare da manzon Allah ranar gazwatu khandaq muka je muna hakan rami handak din alhandak shine gwalolo kenan ko rami fala bisna salasata ayyamin muka zauna kwana uku la nat'amu ta'aman ba abinci ba ma cin komai sai aiki ja wala naqdiru alayhi kuma ba ma iya hakan rami ba ma iya aiki yanda ya kamata kuma ba mu da ikon cin abinci fa'aradat fil khandaki fil khandaq kuddiya a cikin ramin da muke haka ɗin sai wani marmaran dutse mai ƙarfi kuma ya bayyana duk muka yi muka yi muka digan mu da gatarin mu da koma mu muka yi muka kasa fajitu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqultu duk suka yi suka kasa sai ce sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadhihi qudyatun kad aradat fil khandaq ya manzo Allah ga wani ga wani marmaran dutse ya bayyana a cikin rami mai dutse ne mai karfi mai kwari busasshen dutse mun yi mun fasa shi mun kasa farashashna alaiha alma sai muka yayyafa ruwa muka jika shi da ruwa mu gani ko za mu iya farashashna alaiha alma to me ya faru فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر manzon Allah sai ya tashi ba wayaye ba fa yace aje a ba wani kaza ko wane ne yaje ko a'a manzon Allah ne da kansa ya taso da shi za a yi aiki shi ya ce a yi aiki kuma da shi za a yi ba zama zai yi ana waya in akwai hadari a yanka tikiti a gudu a'a ce a shiga jirgi sai ingila sai menene ba a bar talakawa cikin me cikin wahala a'a manzon Allah da kanshi ya taso ya fito saboda manzo Allah shi gaskiya ne kuma gaskiya yake kuma akan gaskiya yake yadda da gaskiya ba ya jin tsoron komai wata rana ana bacci a cikin madina cikin dare sai madina ta amsa ta girgiza aka ji ƙara nan da nan manzon Allah ya fito ya je ya duba menene ya gama ya gyara komai da komai yana dawowa lokacin wannan matarsa ta sallamo shi wannan ya fito yana shayar bacci idanunsa manzo Allah ce kar ku ji tsoro an gama kowa ya je bacci sa an gama an gama an yanzu ne sai dai dukiyar kasa take hannunsu amma wahalar kasa sai ya bar matarkawa shikenan shi yasa ba za su taba jin daɗin rayuwar duniya ba har abada wallahi duk wanda ya ce suna jin daɗi bai san su ba ko bai san menene jin daɗi ba ba wanda ya fi karfin Allah kuma ba wanda zai gagari Allah kuma ba wanda zai ja da Allah kuma ya ci nasara an fahimta sai manzon Allah ya fito shi ma kwana uku bai ci abinci ba har ɗaure cikinsa ya yi ya ɗauke cikinsa fa'akazal mi'iwala awul mishad sai manzon Allah ya ɗauki diga ko gatari ko kuwa tebul ɗin sai kama hanya ثم سمى ثلاثا yace bismillahi bismillahi bismillah so nawa thumma daraba fa'adat kasiban ahyala yana buga dutse she dutsen yazo mai kasiban mahila mana tarin yashi wanda yake narkakke ko sadde narkakke sallallahu alaihi wa sallama falamma ra'aytu zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qultu ya ce da na ga haka manzon Allah ga shi ga yunwa ga alaman yunwa kuma ga aikin da manzon Allah ya yi sai na nemi izini ya manzon Allah a yi min izinin zan je gida bai ce ga abin da za shi ba a yi min izinin je gida wa kultu ya rasulullah idan li qala fa'azina li ya manzon Allah a yi min izini shi manzon Allah ce je ka fajitu mar'ati yace sai nazo tiryan tiryan nazo gida na samu matata ina zuwa yana sa matan sai ce sakilat ki ummiki sai da ya fara mata da barkwanci dole sai ya sai sa sakilat ki ummiki to ba haushe ba zai iya fadar wannan ba don ba zai dauki wannan ma'ana ba to ba haushe sai ya ce me ke kin kusa abin da duniya ke ciki ko kuma me eh kin san me ake ciki kuwa ko me ke kin san me ake ciki kuwa kin san abin da ake ciki ko wace kalma wace kalma za ta dace a a ba lalle bane kalma ɗaya ta dace kin san me yake faruwa eh sai kuma me sai an fiffito da su da haka kake koya yana zuwa yana samun ta da fada ya mata yace ke kin san ko me yake faruwa kin san abin da ake eh ah mun fada ai babu wata kalma da za ta dace eh eh kunnen ki nawa wannan ya danganci wasa yana zuwa gida sai ce stakilatki ummiki قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر لي عليه فهل عندك من شيء cike kin san abin da ke ciki kuwa ai na ga manzon Allah cikin wani hali ba zan iya hakura ba kina da wani abu a gida kina da wani abu a gida kowa ya fita waje in ya dawo gida zai binci abinci matarsa zai tambaya ita ke shirya abinci take shirya komai take mene da mene yana zuwa sai fara mata da barkwanci don ya ja hankalinta don in baka saba ba ai ba za ka iya ba so ya saba kenan ya ce ai na ga manzon Allah cikin wani hali ba zan iya hakura ba kina da wani abu a gida faqalat indi sa'un min sha'irin wa anaqun ina da mudu daya na alkama sha'ir ina kuma da yar akuya qala fatahanna sha'ira wa zabahana al'anaq wata riwaya aka ce sai ce tu ki nika garin ki kwaba ki yanka akuyan ki fede ki gyara ki komai da komai wata ruwa aka aka ce ita ta yi duka wata ruwa aka ce ki nika garin ki kwaba ki sa cikin tanderu kenan ko wurin gasa birai da mai sunan shi wa salakhatha wa ja'alatha fil burma ce sai ta yanka akuya ta fede ta gyara sai ta sa cikin tukunya ta dora kan wuta وعجنت الشعير الكمن تنكا da ya zama gari ta kwaba shi sa'annan ta yanka shi burodi mana gurasa gurasa kenan qala thumma rajatu ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya da ya bada wannan aiki yace sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya zauna kadan yana lissafin yanzu nama ya nuna mai gurasa tayi mene da mene da mene ba fala bisu sa'atan su masu azantuhu a saniya ya je zauna kaɗan gwargwadon ya ga abinci ya haɗu ya ce ya manzo Allah a yi min izini in je gida ya ce je ka fa'azina li fajitu fa'izal ajinu kan amkana ya ce yana dawowa gida sai ga menene abin da aka kwaba alkaman da aka kwaba ya yi an saka a cikin furin fa'amartuha bil khabzi da na zo da ta kwaba alkaman ta shirya komai ya kumbura ya tashi sai na ce mata to ki gasa burodi ko ki gasa na menene gurasa waje altul qidra ala asafi aka dauki tukunya aka dora akan murhu qala abu abdurrahman inna ma hiya al asafi walakin kaza qala thumma ji'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu mana alkama kwano daya akuya yar kankanwar akuya shi abinda ya bari kenan matarsa yace ta shirya shi manufarsa za a shirya ma abinci manzo Allah kadai za a shirya ma abinci fakultu inna indana tu'ayyiman lana sai na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nace ya manzo Allah tu'ayyiman taskiru ta'am muna da wani dan abinci dan kadan ya manzon Allah dan kadan فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك يا منزل الله إن كان غني زامو تفي da kai ko da mutum ɗaya ko biyu dai dai kenan abincin kaɗan ne ba zai isa ba fa qala wa kam huwa shi manzo Allah ce abincin ya kai nawa guda nawa ne girman shi yawan sa me ya kai yawan me qultu sa'un min sha'irin wa anaqut ace mudu ɗaya kwano ɗaya ne na alkama da kuma yar akuya da aka yanka za a yi aka dora kan wuta faƙala irje ila ahalika wa kullaha la tanzi alqidra min alafafi wa la tukhrij alkhubza min at-tanur hatta ati je ka fada wa matanka wannan tukunyan da ke kan wuta din kar ta sauki tanderun da suka biri da abe gurasa a cikin ta bude kar ta cire ta bar su har ila zo ta bar shi haka har sai na zo thumma qala lin nas sai manzo Allah ya ce ma mutane qumu ila baiti jabir ku tashi mu je gidan jabir qala jabir yace fastahaytu haya Allah almu'illa manzon Allah abinci mutum ɗaya ko biyu ko kace duniya duka taho yace ai sai ya ji kunya Allah kadai san irin kunyan da ya ji za a je to za a je a tarar da abinci mutum uku mutum dubu sun zo fa qultu limra'ati sai na sake fada ma matata sakilatki ummuki kad ja'aki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi ajma'ina me kuma za a fada anan eh na za mu sa kanmu
ah yanzu ya ce hajiya yanzu ya za mu yi zai zai ce mata ya zamu yanzu ya zamu yi a ba za a shiga cikin wannan ba ya zo mata ya ce yanzu ya zamu yi sai ta ce me ya faru fakalat a kanan nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alaka kam at'am mace matan jabir ita ta nuna mishi ba sai da ya ce ya shiga cikin wani hali da jin kunya za a zo a tarar da abinci babu bai isa ba sai ta ce manzon Allah ya tambaye ka yawan abincin sai ce eh shi da ce Allah wa rasulu alam tunda ya tambaye ka ya san abin da yake tunda ya tambaye ka ka faɗa masa ya ce duniya duk su taho a'a ba da banza ba an ji matan kirki mata duk matan kirki duk mata matan kirki lokaci lokaci ne yake wayannan abubuwa da ake fada fa ba haushe duk manya duk wanda ya san shekara 60 baya ko 70 wallahi ya san haka ake a cikin gida mai gida yana zo eh dace ne gida hajiya me kaza kaza da shawarar ta ake komai da shawarar ta ake gaskiya ne kai ka taba ji ne ka taba ganin lokaci ne ka san lokacin ne eh da su ake tafiya da shi ya to me hajiya me tace me kika ce me kika gani ba a rena su ba wulakanta su haka fa to haka tafiya ta tafiya aka zo aka samu wani lokaci kuma aka shiga wani hali kuma kowa ya samu kanshi a cikin haka ko ka ce boko ne ko ka ce eh ko ka ce ko ka ce boko ce ko siyasa ce ko menene rashin tarbiya ne ko menene da menene dai ba abin da zaka yi amma da ba haka ake yi ba wallahi hajji yana da fada a cikin gida eh yace kin ga abin da ya faru kuwa manzo Allah ya kawo da to ya zamu yi shi ta ce ya tambaye ka ya ka faɗa masa iya abincin ya ce eh sai ta ce Allah wa rasuluhu alam ba komai tunda ya sani ya ce su zo a ba da banza ba ne ya san abin da ya yi fakultu na'am faƙalat Allah wa rasuluhu alam kad akhbartuhu bima kana indana ce ai na ba shi labari abin da muke da shi qala fazhaba anni ba'd ma kuntu ajidu yace tana faɗa min wannan nauyin da nake ji da kunyan da tsoron da nake ji duk sai ya tafi ta wanke min shi kenan wa qultu laqad sadaq laqad sadaqti tabbas ke gaskiya faja'a annabi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala thumma qala li ashabihi sai manzo Allah ya zo ya shiga sai ya ce masahabansa la tadagatu aje a nasi a hankali kar ai turereniya kowa ya zo a natsai kowa zai ce koshi suma barraka alattan nur barraka alattan nur ya sa albarka a cikin mai tandiru wajen gasa gurasa ɗin wa'alal burma kuma ya sa albarka a kan tukun cikin tukunyan kala faja alna na a kuzu minar tannuri alhuza wani a kuzu lahama ya ce sai muka zamo ya me muke yi za a sai mutum guda goma su zo ko takwas ko menene sai a ɗebo mazubi sai a sa a ɗebo miya da nama da komai a zuba a sa hannu a ɗebo gurasa ba lissafi ba bincike mai yake ciki manzo Allah ce a bar shi sai a kawo mutane sai sun ci sun koshi a ce su tafi wa'ansu kuma su zo sai a saka hannu a jawo biredi a jawo gurasa a ɗebo tuku a kawo a saka cokali a cikin tukunya a ɗebo miya da abincin nama a ci a koshi haka aka yi har kowa ya gama wana khudhu lahama min alburmati fanusarridu wa nadrifu lahum sai mu ɗauko aftarid shi ne a ɗauko gurasa ɗin sai a yanyanka a yanyanka a gugusara shi a sa shi a zuba mishi miya fatin biredi kenan ko fatin gurasa kenan ko wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah ce li yajlis ala sahafati sab'atun aw thamaniya kowane mutum takwas su zo su zauna kan akushi kan kwano din su ci abinci su koshi ba rigima ba turereniya ba menene da menene fa iza akalu kashafna anit tanuri wa kashafna anil burma in mutum takwas ko goma suka ce suka gama za su tafi in muka bude a tanderu din da tukunyan sai mu ga kaman ba a dauki komai ba abin da ke ciki yafi na da fa iza huma amla'u ma kana sai mu gansu a cike fiye da yadda yake da فلم نزل نفعل ذلك كما فتحنا كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناهما أملأ ما كان حتى شبع المسلمون كلهم سيد قوة يكوشي وبقي طائفة من الطعام سأنكم غاشورا أبنتي فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الناس قد أصابتهم مخمصة ai mutane sun shiga yunwa yunwa ta same su fakulu wa at'imu ku ci ku ciyar falam nazal yawmuna na'kulu wa nut'im yace wannan ranar ba mu gushe ba muna ba mutane muna ci muna ba mutane muna ba makota kowa yazo a deba a bashi kowa yazo a deba a bashi a cikin albarka abincin da manzon Allah ya so ya sa albarka a ciki qala wa akhbarani annahum kanu 800 aka ce sun mutum 800 kenan أو قال ثلاثمائة قال أيمن لا أدري أيهما قال ها abinci gidan wa aka yi wa ya kawo matan wa ta dafa sai an yi abinci amma wa aka yi ma shi yasa za a iya danganta abincin jabir abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh eh sai da intro sa albarka nan ne zama nashi za a iya danganta abincin ila jabir bi kibaril asl za a danganta shi zuwa manzo Allah bi kibari ma kana ba haka bane ba dan yanzu wake control manzo Allah ne ku kawo mutum kaza mutum kaza su shigo wake raba abinci manzo mana Jabir da matarsa abu yafi karfin su don rikicewa ma yayi abincin mutum uku manzo Allah ya kawo mutum 800 ko dubu ina za mu sa kanmu she ta ce ka faɗa masa ya san da haka yace eh yace eh na faɗa masa ya tambaye na faɗa masa tace shikenan ba wani abin tsoro Allahu wa rasuluhu a'lam ba da banza ba yace su zo jabir shi matarsa kenan ta koya masa eh Allah za ne ba zauren ba shi aka ga zai aure ta kaje ka kwace ta ba ko? sura minti na minti shida قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرين عن عبد الملك بن أمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يأكل منه abu talha al'ansari zai fada matarsa ummu sulaimin ya ce ki shirya ma manzon Allah abinci ya zo ya ci kala sun ma ba'asa ni abu talha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa'ataituhu sai abu talha ya ce je kaka kira manzon Allah ya zo ya ci abinci sai na zo wajen manzon Allah fa kultu sai na ce ba'asa ni ilaika abu talha fa kala lil qaumi qumu yace abu talha ne ya aiko ni wajenka in zo na kira ka ka ci abinci faƙalar lilƙaumi ƙumu sai manzo Allah ce musahabai ku taso mu tafi fantalaka wantalaka alƙaumu ma'ahu sai manzo Allah ya kama hanya sai mutane suka biyo manzo Allah faƙala abu talha ya rasulallah inna ma sanatu ta'ama li nafsika khassatan abu tala ce manzo Allah ai kai kadai ne ma abinci abinci ai ba zai shige kai kadai ba fa qala la alaik yace ba maganar ka bace karka damu karka damu eh intalib ka kama hanya qala fantalaka wantalaka alqawm qala faji'a bit ta'ami fawdi'a fawada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu wa samma alai sai aka kawo abincin sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka ya dora kan abincin yace bismillah thumma qala idhan li ashara sai ce ce mutum goma su shigo su ci mutum goma suka shigo suka ci suka koshi yace to ku kama hanya mutum goma kuma su zo qala fa'azan fa'azina lahum fakala kulu bismillah ku ci da sunan Allah fa'akalu hatta shabi'u suka ci har sai da suka koshi sun makamu sun mawaza a yadahu kama sana fil marratil ula sannan ya sake sa hannunsa mai albarka ya ɗora a cikin abincin wasan ma'ala ya ce bismillah sun makala izalli ashara ya ce ka ce ma mutum goma su shigo fa'azina lahum faƙala kulu bismillahi فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا سيدا يحكى سو تقوس كينا متن تمانين قال وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا سؤرا سيدا منظر سيدا منظر الله يبر كوا يتي جما سألنا شيء kuma da ya ci mutanen gida suka ci aka bar kuma ragowa an ga yadda ake shugabancin ko an manta da shugabancin sayin na umar ne sayin na umar ce ya kai haniya wurin gandun kiwo ka sa kayan talakawa dabbobin talakawa da wani da talakawa sa'an nan da ni nawa ne na uku kenan sai wani da wani sa'an nan ne sa'an nan abdurrahman bin aufin da usman bin affan in an samu waje a saka dabbobinsu in ba a samu dabbobi ba a bar su ko yunwa ta kashe su suna da gonan dabino suna noma suna da inda za su koma amma talakawa fa in an bar dabbobin suka halaka sai ce me a ya ba su yadda su yi shekaran jiya makaranta karshen mawarta kun manta in talakawa ba a kiwata musu dabbobin su suka mutu da yunwa ya za su yi wannan zai kama hannun yaransa su zo wajen sayyidina umar su ce ce ga mu nan sannan sai sai namar ce kyale su zan yi ƙeme mai mana kunnin abin da kyale su zan yi ba dole sai na samun musu abin da za su ci ba to in kare musu abinci dabbobinsu da ciyawa da komai ya fi min sauki da in sakaci lokacin da za zo suna nema in zan nema kuɗi na zan nema kuɗi in ba su an ga shugabancin kenan ku an ga shugabanci ku addini kenan da aka saukar da shi da sama ba abin da aka ba tunane da wayo da aka kawo gabas ko yamma ko kudu ko arewa ba kada ka yi alfahari da tunanin mutanen gabas ko yamma ko kudu ko arewa ka yi tunane da addini ka da ya sauko daga sama ba haka bane ba to mutane sai suka take abubuwan da suke su ne daidai da gaskiya suka je suka kama hayaniya da shirme dole ku ji kunya dole ku kwana cikin wahala dole ku shiga cikin talauci dole abubuwa ba abinda zai tafi daidai da su suna ganin tafiya daidai din tunda shi da matarsa da ya'yansa sun samu kuma ya tafi daidai kenan a'a wannan yace Allah ya isa wannan yace asibiti ga kasa da dukiya kasan Ingila tace dukiyar da ake ɗebowa Najeriya ana kawowa wace wallahi in aka ɗebi wannan dukiyar Ingila ta gama yawo ba za ta yi aiki ba ta tashi aiki amma najeriya kaman ba kaman ba a dai ba ba ba haka bane ba saboda suna duk da cewa arna ne da mai suna kiyaye wani abu na mutunci taro ake yi parliament kowane sati zai zo ya yi bayani a tattambaye shi ran da zai zo sai makara minti biyar ya zo ya tarar da mutane ya yi makara ya yi lati minti nawa ba awa biyar ba fa minti biyar yana shigowa ya yi sallama sai ya tuba ya nemi gafara ya ce ya yi kuskure bai kimanta darajar da aka bashi ba bai kimanta ofishinsa ba isa na yi ritaya yau na bar ku lafiya ya kama hanya ya fita muna kallo talabijin ana kiran shi ya yi kuskure ya bai kimanta ofishin da aka bashi ba shi yasa ya haƙura da aikin yau ya bar minti biyar ya makara don me zai bar mutane zuwa zauna suna jiran shi minti biyar kowa na da aikin da zai minti biyar yana shigowa abin da ya zo yi bai yi ba ba da hakuri ya yi ya nemi su yafe shi su gafarta mashi ya ce ya kuskure kuma ofishin da aka bashi bai kimanta ofishin ba da bai makara minti biyar ba saboda haka bai cancanci wannan kujerar ba na yi rizayi na sauka Eh, na sauka hausa kenan ko ce na sauka kujerar ana kiransa ko shaurarensu bai ba ya tafi kenan lokaci ya cika اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم